بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba ta mai tarun albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawaci a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin manhalul masail littafin koyon addini da ƙa'idojinsa wanda muke gabatarwa cikin wannan maktaba a wannan yini kuma a daidai wannan lokaci idan masu bibiya ba su manta ba yau dai muna yini litinin daren talata wanda ya daidai da goma sha shida ga watan ɗayan musulunci watan almuharram yau hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shida kuma ya yi daidai da ishirin da biyu daidai ga watan bakwai na miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata mun fara karatu cikin fasulun filhait fasali zai magana game da jinin al'ada jinin mata jinin haida wanda mun buɗe maganar da ta'arifin hijinin haida ɗin da kuma yin da yake wajen zuwansa ga ya mace in ta kai wannan shekaru da kuma abubuwan da yake hanawa da kuma shawarorin da muka bayar game da iyaye mata su dinga kula da 'ya'yansu musamman lokacin da za su fara jinin al'ada domin su ɗora su akan hanya ta gari su ɗora su akan abin da ba za su samu matsala addininsu da duniyarsu ba insha Allahu mun fara wannan magana kuma yau za mu ɗora kanta karatun iya shafin littafi na 60 daidai wannan kuma shi ne darasinmu na 27 a littafi malik ya cewa albayan yani annan nisa alhuyada su mata masu jinin al'ada sai malik ce salasatun an kasa su gida uku akwai mubtada'a akwai mu'tada akwai hamil mubtada'a ita ce wanda bata fara ba ko wanda ta fara a lokacin da kuma mu'tada wanda dama ta saba tana yi da kuma hamil mace mai juna biyu wa aksarul hayd lil mubtada'a a kwanukan da shari'a ta ebawa mace mai haida lokacin da za ta fara wanda lokacin shine farkon farawarta shi ne hamsatu ashara yauman kwanaki goma sha biyar fi ma sabbata mustafidan an salaf min tabi'in faman ba'dahu cikin abin da ya tabbata da kaso mai yawa shine mustafidan kaso mai yawa daga cikin magabata na kwarai daga tabi'ai da waɗanda suka zo a bayan tabi'ai din an fahimta kaso mai yawa daga cikin magabata tun daga tabi'ai abin da ya zo bayan tabi'ai tabi'ut tabi'in sun tafi akan yawan kwanakin da mace za ta ɗauka game da jinin al'ada shine kwana goma sha biyar ana fahimta wa annahum wajadu kazalika ayyanan a wa annahum su salafus salih din wajaduhu kaza ayyanan su ma sun same shi kamar hakan a rubuce wa qad jama'al bayhaqi aksar asarihim min as-sunan al-kubra imam al-bayhaqi ya tattara dalilan su da abubuwan da suka faɗa na dalilai a cikin littafin sa as-sunan al-kubra wal khilafiyat da kuma littafin al-khilafiyat duk akwai wannan bayani da hujjojin su a ciki wa amma ma warada marfu'an fil babi amma abin da yazo a hadisance yine marfu'an din a wannan babi fala yasihu minhu shay'a ba a samu wata magana a hadisanta ba wacce ta iyakance yawan kwanakin da mace za ta ɗauka a yanayin al'adar haida ba hadisi ingantacce a wannan sai je ijtihadi da kiyasi kuma na malamai wannan magana tana cikin masalikud dilala akwai littafin masalikud dilala akwai wannan magana a ciki fa in tamaddam bil mubtada'a ila 15 yawman idan mace jinin ya ci gaba da zuwa ga macen da za ta fara jinin al'ada har ya haura kwana goma sha biyar sai ce fa hukumu ha ba a da ha hukumun niƙa minaddam idan har jinin haida ya wuce kwana goma sha biyar ga ya mace to bayan kwana goma sha biyar to hukuncinta shi ne kamar mace da ta gama al'ada ta yi tsarki an fahimta? kamar macen da ta gama al'adarta jinin ya gama zuwa ta yi tsarkinta tusalli wa tasu za ta yi sallah za ta yi azumi wata watsa mijinta zai iya kusantarta li'annaha izan mustahada domin ita a lokacin jinta ba na haila bane ko bai daina zuwa ba ya kuma jini kuma na jinya ko larura ana fahimta kun ga shi ma wannan gaba ce da ya kamata mazaje su kula wajen iyalansu da kuma iyaye su kula wajen 'ya'yansu wanda ba a yi musu aure ba musamman su 'ya'ya mata kenan idan har 'ya mace jinin haida ta ya zo ya yi tafiya har ya haura kwana goma sha biyar bai tsaya ba daga ran da ya cika kwana goma sha biyar duk abin da zai zo bayan kwana goma sha biyar to a shari'ance hukuncinta na mai tsarki ne ba abin da za ta daina yi za ta yi sallah za ta yi azumi za ta ɗau alƙur'ani za ta yi komai jinin nan da bai tsaya ba hukuncinsa hukuncin jinin jinya ne sai a je likita ko wajen masu magani a nemi magani kuma za ta ɗaure jikinta yadda jinin ba zai ke zuba ƙasa ba ana fahimta amma daga kwana ɗaya har kwana goma sha biyar ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba ba za ta yi duk abin da shari'a ta hana mace mai haira aikatawa amma iya haura kwana goma sha biyar to hukuncinta a shari'anci hukuncin mace mai tsarki ne an fahimci wannan domin ita a lokacin ba haida take ba jirinta ya koma isa ba wa amma aqallul haid bin nisba laha wa li ghayriha karancin lokacin da haida za ta dauka ga ita wanda ta fara ko kuma watatta ko kuma wanda ta saba ma shi ne lahawa gairiha sai ce fala hadda lahu inda malikiya a malikiya ba su da haddi sun ce walau dufa wahida ko da sau ɗaya ya zo ya ɗauke to haida ce ana fahimta kuma wannan lokacin shi ne lokacin da za ta samu kanta wajen hana-hanan da jinin haida ya yi a ƙasa ba shi da adadin kwanakin da za a ce shi ne abinda aka iyakance a ƙasansa walau kana dufu'a dam ko da jinin sau ɗaya zo ya ɗauke shi kenan wa ammal mustahada wal mu'tada amma mace mai jinin istihada da ko mace da ta saba tana yin haila dama yau da gobe fa innahuma ta'lamani ala adatihima to so za su yi aiki ne bisa irin al'adarsu da suke yi idan kwana biyar ne to haka za ta ɗauka idan kwana bakwai ne haka za ta ɗauka idan kwana uku ne ko hudu ne to haka za ta ɗauka shi ne ta'amalani ala adatihi ma za su yi aiki bisa adarsu li hadisi ummu salama radiyallahu anha hadisin ummu salama Allah ya kare da ita anna istaftat rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ummu salama Allah ya kare da ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fimra'atin tuhraku addam game da macen da jini ya yanke mata ma'ana jini yake zuwa mata ba ya tsaya ba jini yake ta zuwa mata fakala sai ma'aikin Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam litantazira qadra ayyamil hayy ta je ta zauna kar ta yi sallah kar ta yi komai irin abin da haida take hana masu ita irin gwargwadon kwanakin haidata hini littantazir qadra layali wal ayyam allati kanat tahidu ta zauna tsawon kwanaki da jararen da take yin haida to shine abin da aka ce ta zauna kar ta yi komai abin da mai haida aka halata ana fahimta a kanat tahidu wa qadruhunna fi shahr kuma za ta kaddara wannan kwanukun a cikin wata falta da isalata to a wannan kwanakin ba za ta yi sallah ba sun mali tagtasil idan suka wuce kuma sai ta yi wanka wali tastaqir kuma ta tabbatar ta daure jikinta jini ba zai zai ba sun matu salli sai ta ci gaba da sallarta rawahu al-khamsa illa tirmizi wannan gabar ina ganin kan ba huya ne ta bane abin da yake nufi a nan da mace mai jinin jinya da matar da ta saba haida a kowane wata tana yi hukuncinsu a shari'a shine kwanakin da suka yi kwanakin da suka saba yi da a galabiya mata suna da kwanakin sananu a gunsu wata kwana kaza wata kwana kaza to malin abin da yake so ya faɗa jide bai fito da abin fili ba idan mace tana haida dama ta saba yi ba sabuwar farawa ba ce to sai jinin jinya ya zo mata ana fahimta jinin jinya ya kwatse ga jinin jinya ga jinin haida ya ce to sai aka tambayi manzan Allah game da wani hukuncin ya mace za ta yi sai ya ce ita wanda ta saba to sai ta duba kwana nawa take a wata farkon wata take ko tsakiyar wata ko ƙarshen wata idan kwana biyar biyar take kuma a farkon wata to ko jinin jinyar bai tsaya ba idan wata ya yi kwana biyar ɗin farko to za ta daina komai da komai ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba ba za ta yi komai ba wannan kwanaki biyar da saba yi suna wucewa za ta yi wanka ta ci gaba da ibadata ko da jinin jinyar nan bai tsaya ba ana fahimtar wannan idan a tsakiyar wata take haidata kafin jinin jinya ya zo mata to idan jinin jinyar ya zo ya kwatse da haida to ya ta kintaci kwana sha biyar a tsakiyar wata sai ta yi ta kame kanta daga sallah da azumi da sauransu idan ƙarshen wata ma take haka za ta yi ana fahimta shi ne ta amala ni ala ajati ba za ta kame daga komai abin da aka hana ta yi bisa kwanakin al'adarta idan sun wuce ko da jinin jinya bai tsaya ba za ta yi wanka ta yi sallah ta yi azumi ta yi komai hukuncinta shine za ta tsananta tsauri jikinta domin kan jinin ya zuba a jikinta an fahimci wannan wannan shine ijmala yace akwai hadisi na ummu salama da ya kawo karkashin wannan mas'ala din wa in tamada bi haddam istahzarat ala adatiha aw aksara adatiha bi thalath ayyam idan idan jinin ya ci gaba da zuwa ya haura kwana 15 to za ta aikata bisa kwanakinta na al'adarta za ta kame za ta bayyana kenan bayyana kwanakin al'ada a gunta shine ba za ta kame daga sallah da azumi ana fahimta duk abin da aka hana mai haida ba za ta yi ba aw aksar adatiha bi salasi ayyam ko kuma ta ƙara akan al'adarta da kwana uku idan kwana biyar take yi to sai ta ƙara kwana uku in bai tsaya ba wai Allah ko zai tsaya a wannan kwanaki guda uku idan kwana bakwai take sai ta ƙara kwana uku a wannan kwanaki guda uku ko da zai tsaya in bai tsaya bai ta shiga da ibada ta koshi kenan ana fahimta lam tujawiz hadhihi al-istidhar 15 yawman amma ji wannan ƙara-ƙaran da za ta yi karya haura kwana 15 ne fa in kanat adatuha 10 ayyam masalan idan har mace al'adarta kwana 10 ne take a lokacin al'adarta istazharat bi salasi ayyam to sai ta ƙara bayyana kwana uku a saman kwana goma din wa in kana salasa asalasa ashara yawman idan ta kasance kwana goma sha uku take yi to istazharat bi yawmaini sai ta ƙara kwana biyu wa bi yawmin wahidin in kana atwa arbata ashara yawman ko ta ƙara kwana ɗaya idan al'ada ta kwana goma sha uku take والاستظهار عليها إلا كانت عادتها خمسة عشر يوما أو أكثر الحيل أكثر الحيل cewa ba abin da za ta ƙara ko kwana ɗaya ba za ta ƙara ba har in al'adar da dama can kwana goma sha bai take idan dama lafiyar ta kalau sai ta kwana goma sha biyar take gama al'ada sai su kuma jinin jinya ya zo mata to wannan kwana goma sha biyar tana cika a ranar shahid za ta ci gaba da ibada ta kawai ba abin da za ta kara a saman wannan ana fahimtar wannan wa ammal hamil amma mace mai juna biyu iza nazala bi haddam ba'da salasa ashhurin bayan ta kai wata uku da juna a jikinta idan har jini ya zo mata mazat ala hamliha to za ta ci gaba da kirgen kwanakin cikinta kawai wata mada biha ziyadatu ala adatiha idan har kwanakinta ana al'ada ya wuce to ta mada biha jinin ya ci gaba da tafiya da ita bayan kwanakin al'adarta ziyadatin ala adatiha za ta ƙara akan al'adarta din fa imtam kusu kamsa ashara ila 20 da yawan idan ta zauna kwana goma sha biyar zuwa ishirin to shi kenan jidda juna ne a jikinta to ta kuma ko mustahaba mai jinin jinya amma wannan mala ya faɗi hukunci amma za ka samu mata ɗari ba za ka samu ɗaya a cikinsu ba amma bisa sha'ari na shari'a ba abin da ta bari ko da za a samu ɗin to ga hukuncinta ana fahimta amma za ka samu mata ɗari in dai suna da juna ba za su yi jinin al'ada ba ana fahimtar wannan malamai wallahu alam na ga wani malamin kimiyyar musulunci yana bayanin cewa wannan jinin wallahu alam cewa da yake tsayawa baya fitowa lokacin da ya mace ta samu juna ana fahimta wanda zai dinga tsayawa ba zai fito daga gabanta ba to iya rikidewa ne cikin hikimar Allah ya koma kuma abin da yaron zai ke amfani da shi kamar abincinsa ko wani abu da zai ke taimakonsa a ciki amma wannan wani rubutun wani malami na gani ban ga madogararsa ko waya ko hadisi ba amma wallahu alam akwai yiwuwar haka dai daga cikin hikimomi da Allah ke tsayarwa da mace haida idan tana da juna akwai wannan hikima abin da take zubarwa to zai tsaya ya taimaka wa yaron ku an fahimta da kuma tabbatar da kan cewa tana da juna dan idan tana haida duk wata to akwai alama ba ta da juna to amma har in haida ta tsaya cak to akwai alama tana da juna kuma kaga idan an sake ta to shikenan wannan ciki zai hana wani ya zo ya nema aurenta kuma dakewa ci ga dak tsayawar haidar ko ran da mijinta ya sake ta waccan da zai zo ba ta yi haida ba waccan na biyu ba ta yi haida to shikenan magana ta kare ita ba yar wata uku bace ba yar jini uku bace ita har sai ta haihu wa ulatul ahmali ajalahunna an yada'an hamlahunna su mata masu juna biyu idda su yi ne su haife cikin kawai ko da cikin wata ɗaya ta tafi gidansu ko ya sake ta an fahimta to ba za ta gama idda ba sai ran da ta yi shi ne abin da ƙwar'ani yanka mata kuma wata hikima ta Allah idan har aka yi sakin yau ta haihu a yau to ta gama iddanta kamar da asuba la kaddara Allah ya ce ya sake ta da hantsi-hantsi haka wajen karfe tara goma ta yi to bayan sallah asar za ta yi daura aure to sai kuwa a yi babin da zai hana an sake ce yau ta yi idda yau ta yi aure yau duk za ta yi shari'a kenan eh kunya a wace kunya a shari'a yi ba wace kunya yi idan har dama misali wani ya zo a wance ya na kanki a gida ai wala ɗazun nan mijinta ya sake ta da asuwa kuma yanzu nan ga yi ta haihu cayihu to ina ciki in ta ce ya shi kenan ba wani abuwa laman daidaita ana sallah za ta daura muka wuri kaga mijin ya zo kallon ɗa sai dai a biƙa mai zaure domin ta zama matar wani ta zama matar wani shari'a kenan eh eh eh akan haka haka ne suna wannan yanayi yawwa ita dama al'ada da har shekarun balaga a gudun adam akwai yanayi bi'a da bi'ar hu haka ba a ganin tura yaro dan shekara sha hudu ya ganji ya zama gurjeje da shi amma nan sai ga dan shekara 25 bai kai wannan girman ba haka ne bi'a ce da al'ada yanzu ka ga duwa na Aisha radiyallahu anha an ce tana ai shekara bakwai ya kamata aure shi da zuwa bakwai ta tare gidan manzara tana shekara tara yanayin su abincinsu da bi'arsu da ruwansu iya haɓaka cikinsu da wuri su girma da kuma hatta ita al'adar mata ma tana tafiya da yanayi shi yasa in aka samu canjin waiza daga zafi zuwa sanyi zuwa damina zuwa bazara tana saki canjawa haidar mata tana canjawa wannan lokaci ko kuma mace da tana shan wahala sai Allah ya sa ta auri miji mai dama dama ta koma kuma a gidan miji rayuwarta ta fi ta gidansu jin daɗi to akwai yiwuwar Allah za ta canja za ta iya canjawa ana fahimtar wannan wallahu alam sai malik ke cewa ita mace mai juna idan haka ta faru gare ta to za ta ci gaba da kirgawa in ya haura kwana goma sha biyar zuwa ishirin to ta koma mai jinin jinya wani jini ba na al'ada ba ne ba waje a fi muwaɗa malik ya zo cikin muwaɗa ta imamu malik ana sayi da aisha zaujatan nabi sallallahu alaihi wasallam qalat na na aisha matar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta ce fil mar'atil hamil game da ya mace mai juna biyu tara dama ta ga jini to an hata da asala to ba za ta yi sallah ba ana fahimta kaga tabbas ya mace mai juna tana haida kenan tana yi a shari'anci kuma ga malam ma yace ya ga wani yanki ne rabawa suna yi so kusan al'adar su ce ma idan mace na da juna ma tana yi ana fahimta wa ila hadha zahaba ibn musayyib ibn musayyib ya tafi akan wannan sa'id ibn musayyib kenan wa ibn shihab da ibn shihab wa malik fil mashhur an da malik cikin magana tafi inganci ko tafi shahara da hukunci wancan sa'id bin musaib din shine wata rana iya da dalibai dama suna zuwa gunsa karatu kamar yadda al'adar malamai haka ne wani malamin zai biya ɗalibansa bayan lokaci bayan asuba wani da daddare ne ma don min yi wani malami da ya sa mana kwana biyu a wata muke karatu da shi a kano ne amma jiran da za mu zo karatu a kwana biyun nan karfe ɗayan dare za mu zo karfe ɗayan dare idan mun zo muna da zaune a masallaci ne karatu karfe ɗaya biyu uku an uku ta yi a yi a yi fajiya a daji wani awa ɗayan kuma a je a yi tana filfili ana addu'a har asuba da kuma shi kwana biyu ke ba mu a wata da to yi tsarin sake ne shi kawai ku zo karfe ɗaya mu yi karatun awa biyu zuwa uku idan mu rage awa ɗaya kafin asuba sai a a fati a kowa ya je kama ibada sa idan an sallan asuba kuma kowa ya tafi sa to ko za mu yi da karatun mu na nan karfe ɗaya ne zai in alaji zai dawo alaji zai dawo zai dawo wani shayi yamma dinga shan shayin mu anan kawai har asuba muna karatu ne an bayyana saboda ka shi ɗalibin ilimi har inda ya sa karatun a gaba to shi ba da lokacinsa da littafi da lokaci kawai malamin ka ne zai faɗa ba idan da kayi littafin kayi kayi idan kuma ya ce ka gama wani amma hakoma na ƙasa da hakan za ka yi ana fahimta wannan shine irin tsarin karatun zaure kuma karatun da ya ba albarkar ba ka da zaɓi sai abinda malamin ka mai zaɓa ba har hajjar ƙur'ani ma haka ne ko da kana hajjace izu-izu saboda ƙwaƙwalwarka idan ya ce to shafi ɗaya za ka hajjace wakan za ka yi kuma ka yi zaka haura ba to daga akwai bambanci da yawa tsakanin karatun da da ne yanzu gaskiya yanzu an fi karatun amma ba albarka amma da karatun bai kai haka ba sai kuma albarka saboda biyayya da ake wa malami shi yasa imamu zarnuji yake cewa daga cikin abubuwa shida da suke taimakawa mutum ya samu ilimi akwai ta'azimu ustazi akwai girma malami wa tsulu zaman da kuma lokaci mai tsawo da yin karatu kada ga farawa ka ce kai maza ka zama malami dole sai ka haƙura an daka sosai ana fahimta Allah ya samu dace na? ato ana ce maza a jawo su a mambari duk aga ya fi zagi ma wani a sa'idu ɗin nan wata rana ɗalibansa suna karatu da shi sai kwana ɗaya biyu bai ga wani ɗalibinsa ba sai yake tambaya ina wani kwa sai ake ce wallahi malam ai matarsa ce ta mutu matarsa ta rasu kuma bai zo ya faɗa min ba sai ke ce akar muka lau ai uzuri ne da yawa shi yasa dai ba faɗa ma ba to da aka yi kwana biyu uku sai ya dawo makaranta ni ɗalibin kenan da matarsa ta mutu suke cewa da na ji an ce matarka ta mutu ya ce eh wallahi akar muka lau iyali na Allah ya mata rasuwa to Allah ya jiganta Allah ya jiganta ya ce za ka yi aure sai ce aka ramuka lawa yanzu ya gaskiya bani da halin aure tun da an yi mutuwa zan dan tsaya da ya dan abin da ce a'a kana son ka yi aure ya ce ina so mana amma ba da halin yanzu zan ɗaukwan biyu ya ce inda kana son za ka yi aure shi ke sai leƙa gida yawa wata yasa magana fito ya ce ku shiga nan ka ganta in kana so shi ke iya shiga so gaisa ya ga yarinya ta yi masa tana fitowa sai ce kai ka karɓa masa ni ne uban da zan ba da ita sadakin kuma ga tun da baka da yana ba da sadaki agun aka daura auren yadda aka daura mata aure sai leka gidan ce kai na daura wancan aure yanzu wacce mai da aka daura mata auren da ji kaga wannan shine uba mai cikin ihu gida amma yanzu kai saka yi wannan yar kamar yar tsana kawai zaka zo ka daura mata aure kai kada ai wallahi ba ai sab ai ya daura mata aure kuma da daddare sata a gabe kai ta gidan mijin da kansa har ya shiga ya rufe ya buga kofa ya ce wa ke buga mu kofa yanzu ya sai ido ne ya fito a kar muka lato ka inda zo mana in wani shi a'a matar ka na kawo ma dazu na daura ma aure ga matar guje Allah ba ku zaman lafiya ce Allah ya samu dace to gona abun kuma da zai burge ku auren da aka yi kwana ɗaya biyu zai tafi makaranta wajen babanta wajen babansa shi ma to sai dauko jaka sai mata take ce ina zaka je ita to aikin san je wajen baba karatu da ma a can Allah ya da mu dauko ma makaranta ita kice to muga littafin da kake karanta a gunna sa ya dauko jakar sa daga littafin ta kace indai wannan ne ka zauna ni ma zan koya musu an ce ya fi shekara biyar iya karatu a gunta Allah ya samu dace maliki cewa na Aisha ta ce ko kuma yawa idan mace tana haida kai tana jijuna jijinin haida ya zo mata ba za ta yi sallah ba za ta kame daga masallah wannan shine mazhabar sa'id bin musayyib da ibn shahab da malik a cikin mashahuri da magana ta sa wa shafi'i fil jadid a imamu shafi kuma a magana ta karshe karshe shi ma tafi akan wani hukunci wa ghayruhum da wadansu su Allah ya kara yadda da su dukkan su mutajjina bi qawli aisha al-mazkur dukkan wanda ya bada fataro mace mai juna in ta yi jini ya zo mata ba za ta yi sallah ba to suna kafa hujja ne da hadisi na Aisha Allah ya kare da ita min ghairi takbirin ba tare da kuma an tsallake magana don girman kai ba fa kana ijma'an sukutiyan kuma ijma'i ne da aka yi na sukuti akwai ijma'in sukuti wanda kowa in ya karanta zai yi shiru hukuncin ya tafi a wannan kenan falihaza qala malik wa zalikum al-amru indana haka imam mali ya ce wannan shine al'amarin da mu muka zaɓa muke tafiya a kansa wa in ta'attat dima al-ha'id lafatat ayyamu dima wa banat alaiha hisabaha ala tafsil as-sabiq thumma hiya ba'daha mustahaba idan jini iya tafiya ya dawo game da mai haida ya je ya dawo to lafatat ayyamad dima' sai ta dinga kwanakin jinin da yake zuwa sai ta dinga kirga shi idan ta yi kwana uku sai ba da intabal na kwana biyu sai ya dawo to dawo da ya kwanakin da ya yi ta ɗora kan kwana ukun can idan ya sake tsayawa ya dawo to kwanakin da ya dawo sai ta ƙara ɗorawa akan wancan kwanakin ana ganewa wabbanat alaiha hisabaha sai ta gina hisabinta akan wannan kwanakin jinin ala tafsil a rarrabe magana ala tafsil sabiq bisa irin magana da ya a baya ke idan har tana tara kwanakin uku ne biyu ne hudu ne har ya cika kwana goma sha biyar to shi kenan za ta ci gaba da ibada da sallah da azumi da sauransu sun mahiya ba da ha mustahada sannan bayan wannan kuma ta koma mace mai jinin jinya jininta ba na haida ba ne ba mawani ul haid abinda haida take hanawa wa kala rahimahullah malam allah ya masa rahama yake cewa wala yahilu lil haidi salatu mace mai haida ba za ta yi sallah ba wala tawafun ko da ana tsakiyar aikin haji jini yazo mata ba za ta yi ba za ta yi dawafi ba wala masal mushaf ba za ta dau alqur'ani ba wala dukul al masjid ba za ta yi ga masallaci ba wa alaiha qada'u sawm duna salah amma za ta rama azumi na ramadan da ta sha lokacin haida amma ba za ta rama sallah ba wa qira'atuha ja'iza tana haida take karatun alqur'ani tilawa wannan ya halatta ta yi ba matsala wala hilil zawjiha farjiha mijinta bai halatta ya kusance ta ba wala ma baina surratiha wa rukubataiha ta tattasil da abin da ke tsakanin cibinta zuwa gwiwanta wannan ya haramta ga mijinta har sai ta yi tsarki ta yi wanka ana fahimta amma za su zauna za su sumbaci juna za su zauna kusa da juna duk za su yi wannan amma kwanciyar aure ce ba za su yi ba kamar yadda hadisi ya tabbatar da wannan albayan ya'ani annahu la hilu lil ha'id al umur al madhkura ala tafsir al ayati mace mai haila al'amuran nan da za su zo da aka ambata to ba za ta yi su ba la hilu bai halatta ta yi ba bisa rarrabewar magana wanda za ta zo daga baya ga ta na ɗaya as-salatu mace ba za ta yi sallah ba idan tana haila was-sawmu ba za ta yi azumi ba idan ramadan ne ko ma ba ramadan din bane ba za ta yi azumin nafila ba tana haila ba amma ma qada'i sawmi duna sala idan ta sha azumi dalilin haila to za ta rama azumin amma ba za ta rama sallah ba faqad ja'a fil hadisi ya zo cikin hadisi annahu alaihi salatu wassalam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaisa iza hadatul mar'a lam tasalli wa lam tasu manzon Allah yake cewa in dai har mace tana al'adar haira to ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba ana fahimta al-bukhari imam al-bukhari ya fito da hadisi wa qalat aisha radiyallahu anha nana aisha Allah ya kara yadda da yadda ce kunna nahidu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mun kasance muna jinin al'adar haida a lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama fani umaru bi ƙaza'i tsawo manzan Allah ya umarce mu rama azumin da muka sha lokacin al'ada amma wala ni umaru bi ƙaza'i salati amma bai ce mu rama sallah ba wani hadisin iya cikin littafin imam al-bukhari abu na biyu da haida take hanawa ɗawaf mace mai haida ba za ta yi ɗawafi ba dawaful ifada da dawaful qudum duk ba za ta yi ba akwai lokacin da wai Allah ku zai kawo magana amma bai kawo ba akwai lokacin da nana Aisha suka je haji da manzon Allah hidama shine hajin sa guda ɗaya da a rayuwarsa da ake ce masa hajjatul wada manzon Allah yayi umara uku yayi haji ɗaya a rayuwarsa gaba ɗaya wannan hajin da da yaji da ake ce hajin bankwana ita ce ake hajin sa a rayuwarsa to ya tafi da nana Aisha da sauran wa'ansu mata to an je za a shiga garin maka a fara aikin haji sai haida ta zuwa na aisha ana fahimta sai ce ki faɗa wa manzan Allah cewa ga abin da ya faru sai ce mace ifa'ali ma ya fa'alil hujjaj illa Allah ta tsufi bil baitul masjidil haram duk abin da mai aikin haji yake aikata ke je ki aikata eh dai kai ba za ki dawafi ba dawafi ne kai ba zaki ba komai aka yi lokacin da za a gama aikin haji kuma tsarki ya zo mata ana fahimta kuma kwanakin aikin hajji sun wuce kuma ba ta yi dawafin umara ma amma da ta yi tsarki sai ta yi dawafi na ƙudum da ifada ta yi aikin hajjin ta cika kasan kuma ita umara kamar hajjiji sai an je bayan gari yake dauko ni a shigo kirke ce ya rasulullah yanzu kowace mace a cikin abokan tafiya ta za ta koma gida ta yi umara ta yi haji ni kuma da haji kawai zan koma gida an bai bida kowace mace za ta koma gida ta yi umara ta aikin hajjin ta amma ni da aikin haji kawai zan koma ba umara a lokacin sai manzon Allah ya ce a raka ta bayan garin Madina inda ake bayan garin Makka inda ake daukan harama ki je can zulhulaifa ki ɗauko harama yake da ki umarki in yi mu da kuma shi kenan haka mazan Allah ya mace sallallahu alaihi wasallam ta koma ta zo ta umarata ita ma ta hada da aikin hajjin ta zama biyun ta yi umarata ya haji shi kenan ana fahimta hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tawafu salatu shi fadawa fi kamar sallah ne an fahimta illa anna Allah azza wa jalla ahalla fihi al-kalam sai dai Allah ya halatar da ayi magana ana dawafi yin magana ana ana dawafi halal ne faman takallama amma duk wanda zai yi magana ana dawafi to fala ya takallam illa bi khairi kare fadin magana sai alkhairi abin da yake bambanta dawafi da sallah shine zaka iya yin magana kana dawafi zaka iya shan ruwa zaka iya cin abinci an fahimci wannan amma shi ma sai da tsarki sai da alwala yake a tirmizi wa darul qutni na uku da na hudu abinda haida take hanawa masul mushaful qur'anul karim wa dukulul masjid daukan alqur'ani mai girma da kuma shiga masallaci shi ma wannan duka mace mai haida ba za ta yi ba qala allah ta'ala allah ta'ala yake fadi innahu laqur'anul karim cewa shi abin karantawa ne mai girma shine alqur'ani fi kitabin makanun asalin qur'ani daga lauhil mahfuz yake daga nan aka cirato shi mala'ika jibrilu ya kawo saƙonsa zuwa ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam la ya masuhu ilal mutahharu ba wanda zai shafe shi sai tsarkakakku sai masu tsarki suratul waqiya wa qala alaihi salatu wassalam ma'akin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tamassal qur'an illa wa anta tahir karka taba alqur'ani sai dai in kana da tsarki rawahu darul qutni waƙala alaihi salatu wassalam ma'aikin Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama la uhillul masjid li ha'idin wala junubin abu dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu ba mu halattarwa mai janaba da mai haida shiga masallaci ba da mai janaba da mai haida ba za su yi ga masallaci ba haramun ne su shiga masallaci har sai sun yi tsarki an fahimci wannan abinda haida take hanawa na biyar alwatu filfarj shine miji ya kusanci matarsa qala allah ta'ala allah ta'ala yake fada fa atazilu nisaa fil mahid ku kauracewa mata a lokacin da suke cikin jinin haida amma kauracewar kauracewar kwanciya aiki ne ba kauracewar gida ba ko daki ba ko abin da ya kama da wannan yahudawa ne lokacin idan matar suna haida to su kwata-kwata ko abinci ta dafa ba za su ci ba ko ruwa ta kama su ba za su sha ba ko manzan Allah ya ce mu saba wa yahudawa sai yake ce isna'u kullu shay'in illa nikah idan ɗaya daga cikin ku matar suna haida to ya aikata komai da matar sai dai kwanciyar aure ne kawai ba zai da ita ba nan fa'at tazilun nisaa fil mahidi ko kauracewa mata idan suna jinin al'ada wala ta ƙarabuhunna kar ku kusance su da kwanciya hatta ya ɗahurna har sai sun samu tsarki fa'i za ta ɗaharna asalin kalmar al-ɗuhuru ha'un ɗin ba ta da shadidi ana gane ku kuma nan ya ce fa'i za ta ɗaharna aka yi wa ha'un ɗin ta shadidi a nan kamar can da cikin sautul ma'ida da yake cewa in kuntun junuman faɗa har sai aka yi wa ha'un ta shadidi suka ce kuma ziyadatun fil mabna dalilin ala ziyadatun fil ma'ana idan ginin kalma ya canja ya samu ƙari to fassara ma za ta canja ana ganewa da kyau kuma ta shadidi a ƙa'idar rubutun larabci harafi ne ta harafi wanda aka mai shadda to guda biyu ne a rubangi ana fahimta a nan an ce kada miji ya kusanci matarsa har sai ta yi tsarki har ta yi ɗahurna ba a yi wa ha'un shadda ba ya ka batta a yanta take amma ya ce fa'i za ta ɗaharna idan ta yi tsarki abinda nake so kai kanku kai tsaye shi ne ta ɗahar na abin da ake nufi ta ga sallah idan ta yi wanka kenan ana fahimta idan ta yi wanka kamar cewa in kuntun junuman faɗa haru aiku yi wanka ake ne ana fahimta wannan shi ne idan mace ta gama jinin al'ada kuma ta yi wanka to fatihunna min haisu amarakumullah ku zai ke musu ta inda Allah ta'ala ya ba ku umarni inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin Allah ta'ala iya son masu yawan tuba kuma iya son masu yawan tsarki ana fahimta baqara aya mai namba ta 222 qala al-imam malik imam malik yace fil muwatta a cikin littafin sa muwatta inna salima bin abdullah salim bin abdullah wa sulaiman bin yasar da sulaiman bin yasar su ila anil ha'id sun yi tambaya game da mace mai haida hal yusibu ha zauju ha izara a cikin tsohura kabul an tafi tasil mijinta iya da dama ya kusance ta daga yin tsarkinta kafin ta yi wanka faƙala la hatta tagtasil imam mali ce a a ba za ta yi kusance ta ba ko da ta yi tsarki har sai ta yi wanka ana fahimta wannan kuma shine ra'ayi na imam mali duk da cewa akwai masu ra'ayin cewa in dai ta yi tsarkin jinin ya dauki ya daina zuwa ko da ba ta yi wanka ba mijinta zai iya kusantar ta amma magana su ba ta da ƙarfi gaskiya yawan magana su ba ta da ƙarfi kuma bisa ma yadda tsari ya nuna ba ma zan san kwanciyar hankali ya kan ba za ka ji kwanciyar hankali ba amma ta yi wankan shi ne abin da aya ta nusar kuma abin da imam mali ta baka su wa amma qira'atu ha fi ghairi al-mushaf amma mace mai haida tana karatun alqur'ani fa ja'iz hakan ya halatta ala mashhuril mazhab bisa abin da mazhaba ta imam mali ta baka su qala al-bukhari imam al-bukhari yace qala ibrahim ibrahim yace la ba'asa an taqar al-ha'id al-aya mai haida babu laifi idan ta karanta wata aya a cikin alqur'ani mai girma wa min mawani al-hayd aidan at-talaq daga cikin abinda haida ta hana abinda haida take hanawa shine saki idan miji matar sana haida ba zai sake ta ba ana gane ko to ya kuma hukuncin sakin yake idan ya sake ta din eh eh idan yayi yayi to amma me ya aikata kace ya aikata zunubi ko zaka ce yayi zunubi amma malamai sun ce in dai aka yi sakin ko tana hairayi in ɗaya ne iyanan a rubuce ɗaya ne in biyu ne iyanan a rubuce biyu ne in uku ne kuma shikenan eh wannan ba shi da wannan damar gaskiya ba shi da wannan damar wannan manzon Allah ne ko manzon Allah uban kowa ne yanzu malamin da ake ce za a jahi daga bari zai ci game da matar ka ne iya da wannan damar malaman da ake zagin su a media yanzu ba wani ba su da kima idan mutane amma manzon Allah idan ya ce kai ba kai ba za ka kafirta ne idan ya ce wani ika za ka ce ba za ka yi ba wallahi kafiri ka zama an fahimta shine mutlakan wannan kaga manzon Allah shi ma ba cewa yi Abdullahi je ka mai da matarka ba sai ya ce Umar dan Khattab baban sai ya ce mai da ita ta gama haidar idan ta gama ta yi tsarki yace in kaga dama ka rike ta in kaga dama kuma ka sake ta haka manzon Allah yace in kaga dama bayan ta yi tsarkin to ka rike ta in ka huce matarka ce dama idan kuma a baka huce ba sakin da kake so ka yi to yanzu shari'a ta baka dama tana gama tsarki ka zage ta ana fahimta to amma yanzu da yawa sakin ma ba a san lokacin da ake yin sa musamman a wannan zamanin da ake shan bugu din nan daga kaje ka dawo a firgice ta dan taba ka kenan tabi gidan ana fahimta saboda ka ka'ida ta saki a aure sai mace ta yi wankan ta gama al'ada ta yi tsarki kuma ba kusance ta ba hikimar shine idan ka sake ta a wannan yanayin to dama wannan tsarkin iya cikin lissafi tunda ta yi tsarki ta yi wanka ba kusance ta ba idan ta ƙara wani ya zama biyu idan ta ƙara wani ya zama uku shikenan ana fahimta shi yasa macen qur'ani yake cewa idza tallaqatum nisa fadalliquhunna liiddatihinna fadalliquhunna liiddatina ko sake su lokacin da su fara kirgen a iddarsu wannan shine abin da shari'a ta ce kaga nan mamala ya kawo shi tsarkin ya riga ya sake a sosai kuwa za da saba da shi dama me ma manufar sanya idar kubutar mahaiba kubutar mahaiba shine kawai asalin sa idda in dai har ta yi tsarkin bai kusance ta bai sake ta to wannan tsarkin iya cikin lissafi ɗaya kenan ai kamar aure ne aka yi an ɗaura auren amma mijin bai kusanci matar bai sake ta ko ya mutu ba wata inda za ta yi za ta yi ta kaba da yi in mutuwa ya yi domin girma shi ita kuma ta kaba akwai kwanaki na girma mijin da kuma higa alhini mijinta ya mutu amma in saki ne ta cinye sadakin amma kuma ba za ta yi idda ba an ɗaura aure ba ta tare ba bai kusance ta ba ya sake ta shikenan sakin yayi za ta yi aurenta kuma wata idda za ta yi abin da yasa dama ake idda domin bara'atu rahim ne dama kubatar mahaifa macen da mijinta bai kusance ta ba ai ba zance wani ba mahaifanta idda ba wannan shine ka'ida a shari'a an bayyanta wallahu a'lam malike cewa wannan shine abin da waɗancan malamai suka tafi aka game da wannan ra'ayi cewa har sai mace ta yi wanka sannan mijinta zai iya kusantarta ana ganewa wa mimma wani haida an a at-talaq wa qad sakata anhu musannif musannif shi asalin malam mai akdari yayi shiru bai faɗi magana saki ba wa qad amara rasulullahi sallallahu abdullahi bin umar manzon Allah ya umarci Abdullahi dan Umar an yuraji a zaujatahu wa yamsikuha ta tadahura bayan ya sake ta na al'adar haida sai ya ce dawo da ita ta zauna har sai ta yi tsarki wa qad dalaqaha fil haid a lokacin kuma ya sake ta na haida ne rawahu al-bukhari litawa hadisin ya cikin littafin Imam al-Bukhari ana fahimta to ina ji mun zo bakin fasali za mu tsaya nan fasalin gaba kuma na jinin haihuwa ne kuma wannan da ya dan kawo magana game da haida da abin da take hanawa wannan kuma fasali na gaba zai magana game da jinin haihuwa insha Allah idan mun zo mako mai zuwa Allah ya kai mu sai mu tashi a kansa abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladarsa abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko bita Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya sa da mu da su aljanna ce makomarmu Allah ya sa da mu da su aljanna ce makomarmu Allah ka shirya mu da zuriyarmu Allah ka dora mu a tafarki madidici wa alaikum assalam e idan ta saba yin haida misali kwana biyar a kwana na uku jinin ya tsaya to ba don wannan kwana ɗaya biyun ba za ta yi ma wanka ta fara ibada za ta jira ta ga har kwana biyar ɗin na ta yayi idan kwana biyar ɗin ta da ta saba bai tsaya ba kai ya tsaya shi na ta gaba da ibadarta idan kuma kwana biyu ya dawo bayan kwana biyun da ta cikin tsarki ya dawo to za ta kame ba za ta yi sallah ba sai ta kirga wannan kwana biyun ko ukun da ya dawo sai ta hada da wancan biyar din idan ya tsaya daga nan shikenan idan bai tsaya ba kuma ya bada wani interval sai ta ƙara ƙara kirgin akan na baya har sai ta cika kwana goma sha biyar a shikenan inda ya haura sha biyar ya koma wani jinya ba na haida bane za ta gaba da ibada ta insha Allah ana ganewa kuma idan har mace ta yi jinin haida ya ɗauke sai bayan sati biyu ya dawo to wancan da ya dawo ta sabuwar haida ce sabuwa ce ba ta baya ba ce ana fahimta inda har intabal ɗin ya kai kwana goma sha to wanda ya da bayan kwana goma sha wata sabuwar haida ce ba ta baya ba ce ana gane wannan allahu alam za ta ci gaba da yi za ta ci gaba za ta ci gaba da ibadunta ƙwarai da gaske Allah ce bakinmu Allah ya samu dace Allah ya karɓa mana